أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومنا 18 ga watan 12 shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da 28 ga watan 7 shekara ta 2021 yau ne da izinin Allah zamu fara karatun wanda littafi na tasriful izzi tasriful izzi littafin sarfu da babban malami al'imam sa'aduddin mas'ud bin umar a taftazani ya rubuta to watan shi ilmin sarfu ko ilmin tasrif ilimi ne wanda yake nuna maka yadda za ka jijjiya kalmomi ka juya kalmomi daga wannan siga zuwa wannan siga kafin nan yanzu misali idan a mace ta samu gari garin nan sai ta yi kunu da shi to bayan kunin nan an shasha an ƙoshi sai ya ragu gashirin cike da bukiti kuma ga sauran gari to sai aka buƙaci a cito garin nan sai aka kara a cikin wannan kunu din bayan an sa shi a wuta aka burge shi aka turki aka mai da shi tuwo alhamdulillahi gajen miya gajen miya miya wannan miya mai gilashi bayan an yi wannan miya aka ci wannan tuwo still kuma sai aka ƙara rage wannan tuwon malmala ga sunan daidai gwargwado to wannan malmalan wannan malmalan tuwon da aka rage shi ne sai aka gutsutsura shi da hausa ke yin hikima ko sai aka shanya shi bayan an shanya ya bushe aka daka shi aka yi kuma ƙanana kamar dai yadda kamar dai ƙwayan shinkafa misali daga nan kuma lokacin bukata sai aka dafe shi kamar yadda ake dafa dukkan shinkafa jollof rice kaga dai asalin shi menene gari ne ko shine aka juya shi aka mai da shi mene kunu daga kunu aka mai da shi mene tuwo daga tuwo aka mai da shi mene to tuwon shinkafa bubancin nan ko to yadda aka jujjuya shi aka shine ma'anar tasrif na ga wannan malam shine ma'anar tasrif ga wannan wannan littafin nan da kuke gani garib ne na bulugul maram garib na bulugul maram akwai garib na umdatul akam wanda yake gaskiya bai kamata a ce baka da su ba watan duka vocabularies na cikin bulugul maram da kuma umdatul akam su ne aka fitar da su gashi nan sai a sami ibrahim sai a same shi gaskiya bai kamata a ce baka da wannan littafin ba Allah shi mana jagora so kun ga yadda aka jujjuya abu to haka ake nufi da haka ake nufi da sarfu Allah subhanahu ta'ala ya ce wa tasrifur riyahi ko was sahabil musakhkhari baina samai wal ardi ayatin li liqaumin ya'qilun ko ma'ana jujjuye iska da Allah subhanahu ta'ala yake yi daka hali wannan hali zuwa wancan hali yau kaji iskan tana da sanyi gobe kaji tana da dimi gata kaji tana da zafi cinta kuma kaji ta tsaya cik to yadda Allah ke jujjuye iska haka shine ma'anan tasrifin riya waka zalika nisariful ayati masha Allah ilmin tasrif shine suke ce mishi morphology to shine in Allah da zamu karanta ta hanyar bin wannan littafi na wannan babban malami a al'imam sa'aduddin mas'ud bin umar at-taftazani to kai tsaye a cikin littafin nasa matannaci ya ce ne tarifi ilmin sarfi ma'anar ilmin sarf watan definition na ilmin sarf ila muka sani annan tasrifin luga a harshen larabci idan an ce a tasrif shine a tagayyar caccanjawa daga gayyar gayyar taghyiran ya canja yana canjawa canjawa ko wa fi sina'a amma a wannan sana'ar ma'ana a wannan fanni na fannin luga in an ce sarfu shine tahwilul aslil wahid a jujjuya asalin kalma guda daya ila amsalatin mukhtalifa zuwa ga misalai mabambanta yanzu misali idan ka ce kataba daga wannan kataba fi'il madin ko zaka sami mene yaktubu sannan kuma sai ka ce mene uktub kaga ba daga ina al'asul nan shine kataba bisa ga ikhtilafi na malaman basara da kufa kuma daga nan kuma zaka sami kitaba daga nan kuma zaka sami katib daga nan kuma za ka sami maktab za kuma ka sami maktub daga nan kuma za ka sami miktab miktab za ma ka iya samun katab katab mai yawan rubuce-rubuce bitashdid mubancin nan ko daga nan kuma za ka sami kutayyibun jamil tasgiri na kitab ba kutayyib daga nan kuma za ka sami ne za ka sami jamil kitabiyun kitabiyun za kuma ka sami kataba za ka sami ne istaktaba istaktaba daga ne ne za ka sami ne takattaba eh takattaba da kan ne kuma za ka sami ne mukataba da kan ne kuma za ka sami ne eh mukataba shukran mukataba to ila ila madhalika kun ga aidin da al'asul wahid ne ko da kalma ce guda daya ita ce asali amma sai aka mene sai aka dinga jijjiya ta aka dinga jijjiya ta aka dinga jijjiya ta shikenan to kaga yadda ka jijjiya kalmar da wannan hali zuwa na hali shine shine shine ilimin sarfu ai ma'ana shine ma'anar sarfu kuma sarfin gashi nan na nuna mana yadda mata na yi ko mata na sarfa a gida kai ma kanka kana yi ai yanzu idan ka je karbo albashin ka cire dubu daya ka je shago ba za ka bayar ba a baka canji ko kuma ka je ka nemi canji ba a canja maka in an canja maka din nan ka zo kuma ka siya wani abu to ai wannan shi ma sarfi ne sarfi ne kawai mun banci wannan ko hada juice da ake yi a gida ko kai mai gida ai kana yi ka samo gari powder da ruwa sai ka zuba kamar da shi wani kamar da shi wani wani kala daban in ma kana son ka kara ka zazzaba waɗansu abubuwa additives da makamancin wannan shi ma sarfi ne yayi mun fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace to bisa ga tarifin malaman sarfi shine tahawil al-asl wahid shine ka juya asalin kalma guda ila amsalati mukhtalifa zuwa ga misalai daban da mabambanta li ma'anin maqsuda saboda da waɗansu ma'anona da kake son ka kawo da kama kana son kamar da shi mudari sai ka sai kamar da shi mudari sai kamar da shi amri sai kamar da shi masdar sai kamar da shi ismul fa'il sai kamar da shi ala na rubutu sai kamar da shi abin rubutu sai kamar da shi duk gasu nan dai taqsimul fi'il to larabawa ko kuma malamin sarfu sakin kalli kalima sukan kalli kalma sai su kirga harfanta to sai suka yi amfani da mafi yawanci abinda ake sama mafi yawanci yanzu idan muka dubi kalmar kabata iya akwai kabata ma kabata kubitu kama kubitar lazina masha Allahu ko kuma ka kalli hajara yanzu idan muka ce kalmar kabata da hajara kowace sun tana dauki da harfa nawa harfa uku ne to sai suka kalli dukkan kalmar da take da kunshi da harfa uku sun sai mata mene thulathiyun thulathiyun triliteral idan kuma ka kalli kalmar garbala garbala ko kuma taltala ko kuma balbala kaje ka san ba kunci hankali ana balbala yanzu kowace tana dauke da harfa na daya biyu uku hudu daya biyu uku hudu to duk kalmar take da harfa guda hudu sai su ce mata ruba'i shikenan kawai kun gane in dai kalma ba a yi kari a cikinta ba to galibi zaga akwai wacce ke dauke da harfa hudu ruba'i kenan akwai wacce kuma take dauke da harfa guda uku sulasi kenan jama'a ya fita ko masha Allah a yanzu yanzu wannan abin da muka fara yana da wahala ko bai da wahala shi ilimin sarfi bai da wahala inda za a zo wajen ma'a inda za a zo wajen ka'idojin da suke da alaka da ma'ana to nan ne abin zaka dan same shi kila da ma'ana amma bai da wahala just kaman kaman suffixation ne fa da infixation da kuma prefixation a cikin turanci kamar misali ka ce no no k n o w kana son ka kawo wata kalma sai ka kara yi ko unknown ko ko kuma knowingly ai kalmar da ya ce sai kai kari a farko sai kai kari a karke to ai shine sarfin shine sarfu possible ka ce mene impossible a gani reward rewardable Possi- possible impossible possibility na document documentation ka gani nan docu- documented shikenan shine sarfin kuma kun ga yan uwa kaga wannan dina na cewa ilmul ala wallahi yana da matukar muhimmanci kai da kake kokarin fahimtar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kai biye fa waje baka koyi wannan ilimin saboda ta wajen fassara alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam zai taimaka maka ka fahimci yadda zaka fassara alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai kai abin da zamu yi juna nasiha karka ce saboda ka koshi alluga kai kuma wai zaka yi fassara alkur'ani yadda kake so ko hadisi sai ka fada cikin halaka a'a yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaya Allah subhanahu wataala yake nufi zaka duba cikin tafsirai da aka rubuta to nan da ilimin nan cikin iko Allah zaka iya ciro matsalola daban-daban ko kuma sharhohin da aka yi ma hadisan kamar su misali a ce fatul bari sharhin muslim da makamanci wannan su ne za su baka shine zai baka dama ka iya yin bayani fiye da yadda makila ka karanta wajen malamin ka nukan bada misali ga malam jafar malam jafar tun kafin ya bar najeriya yana yin fa tafsiri amma da ya je jami'ar madina ya kwankwada abin ya koyi luga ya zauna gaban malamai cikin ikon allah yana dawowa atmosphere na tafsirin najeriya gabaki dai sai canja kawai gabaki dai sai canja to Allah shi mishi gafara Allah shi yasa mun saboda haka mu rike wannan ilimin a matsayin makami da zai dade taimaka mana wajen fahimtar sunna Allah ka sa mu dace amma bisa ga fahimtar magabata shine malamin sai ya ce taqsimul fi'l karkasuwan fi'li thumma al-fi'lu imma thulathiyun wa imma ruba'i shi fi'li ko dai yana da harfa uku ko kuma harfa hudu wa kullu wahidin minhuma kowanne kashi daga cikin waɗannan kashi biyu imma mujarradin ko zai zanto mujarrad au mazidin fi ko kuma ya zanto an yi ƙari cikinsa yanzu misali idan muka ce a misali jalasa nan kuma sai muka ce jalasa ko kuma muka ce istajlasa kun gani istajalasa ko shukuran ko kuma kace ajlasa na'am shukuran ajlasa to mu duba da kyau mu gani kun ga dai man duk harfin filin iri ɗaya ne ko wanne ne aka yi ƙari wanne ne ba yi ƙari ba kun ga nan ba yi ƙari ba ko harfa ne ɗaya biyu uku sulasi ko amma a nan sai muka yi ƙari mai muka yi ƙari alifun jalasa ko isa jalasa sai muka harfa na alhamza da sinin da tawon a farko ko a jalasa ne sai muka karin alhamza ko to dukkan fi'ilin da ke kunshe da harfansa na asali ba ikari ba ana ce mishi alfi'il mujarrad mujarrad idan an yi ƙari cikinsa sai ka ce alfi'ilul mazid fihi wannan ba shi ne sarfin bayanwa shi ne sarfin yanzu kun ga wannan littafin ya kamata a ce a islamiyya fa ana karanta da shi daga kan aji hudu zuwa biyar to amma karke galibi kun san akwai darasin da aka sofa islamiyya sai da ce to sai su malam wani wannan darasin haba ni ko wannan abin na zafafa min zuciya ya za a yi a ce ka ce kaman ka zaka kuri mai kwakwalwa lafiyayye kuma hafizin qur'ani ka ce wasu dai wasu malam wani a ba zai yi ba to yanzu malam wani idan Allah ya mushi Allah ya mushi gyadan dogo ya samu Abuja ko kuma Lagos ko Abeokuta ya tafi shi kenan karatun ya tsaya kenan a'a ai yan uwa mu yi karatu ne Allah jikin wani malami namu yakan ce jahannamiyan wuta wuta kowane fanni ka shiga ayi da kai kawai insha Allah ta'ala Allah ka samu dace sun ma shine sai malam ya ci gaba da cewa thummal fi'lu imma thulathiyun wa imma rubaiyun mun gani ko sannan kuma fi'ili ko da ya zama rubai thulathi mai harfa uku wa imma rubai ko kuma ya zanto mai harfa hudu wa kullu wahidin minhuma ko da ke ya kamata mu rinka practice ko tadribi tun aji yanzu idan na ce idan na ce karuma ka ru ma wannan salasi ne ko rubai to to Allah Allah ji kai lalle iska na shigowa ta wundan nan da yawa to Allah saka da alheri wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnaini ko kuma mu ce kar sami Allah kawalin latiti jadil ka fi jiha sami'a salasi ne idan muka ɗauko kuma misali alimallahu annakum alima din nan alima haka shi ma salasi ne to haka yake mu bince wannan ko sannan kuma idan muka ɗauko misali haro jama haro jama wanda zai zama menene to haka za mu rinka yi insha Allah ta'ala idan mun karanta sai mun ka kawo misalai wanda za mu kawo cikin ƙur'ani ko da hadisi sai mu kawo wanda kuma babu shi ko ilimin bai kai ba sai mu kawo misali Allah ka sa mu dace wa kullum minhuma imma mujarradun wa aw mazidun fihi ko dai zanto mujarrad ko kuma wanda aka yi kadi cikin sa wa kullu wahidin minha sannan kowane ɗaya daga cikin waɗannan af'al din imma salim ko dai zanto salim aw gairu salim ko kuma ba salim ba misali ko da kibir za mu ji yanzu za mu ji menene salim wani anibi salim idan aka ce fi'il salim ma salimat huruful asliya allati tuqabilu fa wal ain wal lam min hurufil illa wal hamza wat tad'if mu duba nan idan muka dubi kataba harufa na sulasi ko ruba'i mujarrar ko mazid alhamdulillah ka gane ba an bincika ratun insha Allah ta'ala so saboda kun dukkan kun zama sarfiyun kowa zama sarfiyun sosai kuwa Allah ka samu dace to idan muka dubi wannan fi'ilin da kyau mai harfa uku larabawa ko ilimin sarfu suna da ma'auni da suke auna adadin harufa da kuma wasu silan adadin harufan fi'ili da kuma wasu silan harufan misali muna da ma'aunai da muke auna hatsi ko akwai tiya akwai mudu akwai ɗancabe akwai kwalba akwai gwangwanin madara akwai buhu akwai skeli duk muna auna ko hakan mu larabci su ma don a gane adadin haruffa da kuma wasu sila su ma akwai ma'aunai da ake auna su misali kaman kataba to sukan auna shi da ma'aunin fa'ala ne misali kaga kafin yana mukabalantan fa'un ko ta'un tana mukabalantan ayunun ba'un kuma na mukabalantan lamun ko to idan sun taji sai su ce kataba sai su ce kafin din shine fa'ul kalima saboda nan fa'un sai su ce fa'ul kalima ta'un kuma sun ce mene ayunul kalima ba'un kuma sun ce lamul kalima shikenan saboda haka da zarar an ce maka darasa ina ne ainihin kalima ra'un ko lamul kalima fa sinun fa'ul kalima fa shikenan mun bincin nan ko Allah ya samu dace sannan kuma idan muka ga fi'ili ka ce misali fataha karuma habasa kun ga duk ma'aunin su fa'ala ne ko masha Allah to sai muka zo muka ce afuwan karuwan fa'ula ko saboda wasanin ayan harfi na tsakiya ainihin kalma din wasanin shi ya canja so idan muka ce akrama ko kuma bari mu dauko wani misali wani misali za mu ce wanda ya fara da alhamza mu ce sa'ala sa'ala kun gazo da alhamza ko sannan kuma muka ce nama an sami harafin alifin a ina ka sami harafin alifin a tsakiya ko? masha Allahu idan muka ce jara mun sami harafin illa garke ko? to mu duba da kyau a cikin waɗannan an sami an sami fili mai alhamza an sami fili mai harafin illa tsakiya wawa alifun an samu wanda ke da harafi a tsakiya na a karke na illa alifun to duk fi'ilin da ba a sami alhamza ba ba a sami ɗaya daga cikin harfin da ake ce a harfin illa ba a harfin illa din su ne alifun wawun ya'un weak letters ko a waya ko ko a wai to idan ba a sami ɗaya daga cikin harfan nan guda uku a cikin fi'ili ba kuma har ila yau ba a samu fi'ilin ya zo da alhamza ba to sai a ce mishi salim na'am harfin illa a'a alhamzar za ta iya zuwa a farkon kalma za ta iya zuwa tsakiya za ta iya zuwa karke kamar misali amara ba ga sha farko ba kamar misali mene kamar misali kara'a ba ga sha karke ba aha to duk fi'ilin da bai zo da aka same shi da ɗaya daga cikin waɗannan harufan illa alifin wawun ya'un ko alhamza ana ce mishi mene wanda ya zo da shi ana ce mishi gairu salim mun bance nan ko to gairu salim din shine kuma ya kunshi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku kamar yadda za mu gani wata mana gairu salim sun karkasa shi kuma za mu gani insha Allah subhanahu ta'ala shi ne malam ya ci gaba da cewa na'am in ma mujarrad a afwan kafin ai mu je nan ba ko a oke to shukran imma salim wa imma gairu salim ko masha Allah to almani bi salim abinda ake ce ma abinda ake nufi da as-salim inda sarfiyin a wajen malaman sarfu watan wannan ko baka yi nahwu ba zaka yi fahimtar shi ko baka yi zurfi a cikin nahwu ba zaka yi fahimtar shi insha Allah ta'ala to wani anibi salim abinda nake muke nufi da salim ma salimat huruful asliya shine dukkan fi'ilin da harfan sa na asali suka kubuta afwan nan ne ko tuqabilul fa allati tuqabilul fa waɗanda suke mukabalantan fa'un ka kamar nan kataba harfan sa na asali ne ko harafin farko yana mukabalantan fa'un ta'un yana mukabalantan ainun ba'un yana mukabalantan lamun haka ne ko to shine in aka ce salim shine dukkan fi'ilin da haruffansa na asali waɗanda suke makabalantar fa'ul kalima watan harafin farko da ainul kalima da kuma lamul kalima min hurufin illa shine waɗanda suka kubutu daga samantuwan harafin illa dama harafin illa ai ga sunan ko su ne harufa guda uku alifin wawun ya'un sannan kuma wal hamza da kuma hamza wa tadhif in aka ce tadhif shine a sami harfan harafin fi'ili guda daya afwan harufa guda biyu sun maimaitu shine tadhif misali an yi doubling din su misali ka ce kaffa yanzu kaffa din na aikun gafa'un guda biyu ne ko inda zaka warware zai baka mene kafafa kaman batha zai baka mene bathasa kaman kalla zai baka mene kalala kaman namma zai baka mene namama jamil jiddan kamar fakka zai baka mene Fak- fakaka to fi'ilin da ya- yake kunshi da haruffa guda biyu asalinsu ɗaya ne ana ce mishi mudha'af doubled mudha'af wanda aka ninka haruffa biyu daga cikin harfansa amma na'am ba dole ne sai ya zo da shida ba fa yanzu idan ka ce balbala kalkala idan muka lura da kyau ba ga shi kafin kafin an mamita ta ba to shi ma zan mudha'af ba ga lamun lamun ba kaman tamtama ba ga ta'un ta'un ba to shi ma duk mudha'af ne mun bance wannan ko Allah ka samu dace to kenan duk harufan da na'am fadl ba samu ɗaya daga cikin harufan illa a cikin duk fi'ilin da ba samu ɗaya daga cikin harufan illa tare da shi ba ba da ba a samu alibu ba a samu wawun ba ba a samu ya'un ba ba a samu alhamza ba ba a samu biyu daga cikin harufan an mai iri ɗaya ne ba to ka ce mishi mene salim mafhum mukhalafa na nuna idan an samu ɗaya daga cikin waɗannan harufan illa ko alhamza ko tadhif ya zama mene gairu salim to shi ma za mu ji classification na, na, na gairu salim ɗin jama'a mun fahimci wannan ko to idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sai tashi albabul awwal was thani babi na farko da kuma babi na biyu insha Allah subhanahu ta'ala da kanan ilimin ilimin sarfi ya tafi kenan wannan mai sauki ne a islamiyyin mu za a karanta da shi za a karanta da shi musamman aji kai in ma an samu zakakurai wala tun daga aji uku har zuwa shida shikenan za a karanta da shi sosai to me yasa ba a karanta da shi saboda ba ma koyo sai a ce ilmul ala ne ilmul ala eh ilmul ala ai yana da kyau ka dubi wuka ba ala ce ba tana amfani kuma ta amfani Allah ka sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu